أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداه المهتدين رضوان الله تعالى علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وادر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har ila yau muna cikin babun fi bayani katarati turuqil khairi mun iso hadisi na goma sha takwas wanda sayyidina jabir bin abdullah shi ya karbo shi shi ya rawaito shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم من رواية حذيفة cikin wannan hadisin sayyidina jabir ya karbo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kullu ma'rufin wato duk aiki da mumini zai yi na alkhairi duk ayyuka na bir duk ayyuka na nagarta duk ayyuka na alheri duk abin da za ka gabatar na alheri wato sadaka yake babu abu da za ka gabatar na ayyuka na ayyukan alheri face ya kasance sadaka a nan riwaya ta bukhari jabir bin abdullah shi ya rawaito a riwaya ta muslim kuwa uzaifa shi ya karbo shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayu kowannensu ya karba a waje daban-daban kuma tayu a majalisi ɗaya suka ji a lokaci ɗaya suka ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na 19 anhu qala wato an Jabir ibn Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقة وما يزرأه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم cikin wannan hadisin har ila yau ana mana magana akan wasu fuskoki na ayyukan alheri wanda har ya shafi abin da mutum zai dasa ko abin da mutum zai shuka a nan ya ce mamin musulmin ya gariso garsan babu musulmi da zai dasa abun dasawa wato zai dasa wata ice ko kuma bishiya illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa face wato ƴaƴan itatuwan nan idan icen nan da ya dasa ya girma ya cire ƴaƴa abun da ya cire mutane sun yi amfani da shi sun sha ko kuma sun ci wannan abun nan illa ta kasance mishi sadaka wato sadaka ce abun da za su yi amfani da shi wa ma suriqa minhu lahu sadaqa abun da aka sata wato ya shuka don amfanin kansa ne ko kuma ya shuka don ya yi sadaka da wasu ɓari daga ciki wasu ɓarin ya yi amfani da shi to abun da aka sata daga wannan abun da ya shuka lallai mutum in ya shuka abu a gonansa ko kuma ya dasa abu cikin gonansa ba lallai ba ne ya iya kiyayewa saboda girman wajen tayu wasu su tsallako su sata to wannan kada ya bata mishi rai wannan sata da suka yi ladanta a wajen Allah wato tamkar sadaka ya cire shi yasa yace wa ma suriqa minhu lahu sadaqa abunda aka sata daga cikin abunda daga cikin ƴaƴan ice da ya dasa ko kuma daga cikin abun da ya shuka za ta kasance masa sadaka a wajen Allah wala yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaka wato ko da wani zai nakasa wannan abun ne illa ta kasance mishi sadaka kana iya kai shuki kana iya ka tara abunka kamun ka tafi gida a zo a ɗeba daga ciki a tafi domin adadin abin da ka aje ma kai baka sani ba domin girman yawansa an zo an rage daga ciki wannan ba abun damuwa ba ne a wajen Allah za a rubuta maka tamkar kayi sadaka ne to malamai anan sun yi bayani saboda tsoron barna kada mutum ya zata cewa an ce ka ɗibi abunsa ko kuma ka saci abunsa ka tafi an rubuta mishi sadaka shin hakan na nufin wanda ya sata wannan abun ya zama mallakarsa kenan aka ce abadan ba haka ake nufi ba wato kamar yadda mutum in yayi hasara hasaran da yi tana amfanansa haka zalika sata da aka mishi ma lalle hasara ne saboda haka za ta amfane sa amma shi wannan wanda yayi barna shi wannan wanda yayi sata hukuncin Allah tana nan tana jiran shi illa idan shi mai abun ya ce ya yafe masa tukuna Allah zai yafe masa wa fi riwayatin lahu فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة أتكن وترواية دبن كما إتما نجابر بن عبد الله نه وكما رواية مسلم ياتي فلا يغرس المسلم غرسا مسلمي بزي دسا أبو دسا وابا fayakulu minhu insan wannan icen nan ko kuma abun da ya dasa ya girma ya nuna ya kai manzila da za a yi ya amfani da shi mutum idan ya zo ya ɗiba ya yi amfani da shi ko kuma dabba ta zo ta taɓa wannan abun nan ta yi ta ci ko kuma ta yi amfani da shi wala tsairun ko kuma tsuntsu ya zo ya caccaka ya ɗibi abun da zai ɗiba illa kanat lahu illa kana lahu sadaka ila yawmil qiyamah face ta kasance mishi sadaka ila yawmin qiyama wannan yana nuna karamcin Allah subhanahu wataala bishiyan nan da zaka shuka tayu bishiyan nan bayan ka tayi amfani tayu wannan bishiyan nan bayan ka ta dade ta dau lokaci to za ta kasance maka sadaka jariya tana nan kai kana lahira amma account naka na lahira yana ci gaba da samun ladan sadaka wannan bishiyar nan kare ka manta tsuntsaye suna iya su zo su ibi daga wannan bishiyar nan su je su jefar a wani guri ko kuma su ci kullayen wannan itatuwan nan da ka dasa su tsuntsaye su je wani guri su iba su je wani guri kuma wannan abun nan ya zube duka ladan yana binka yana tafiya ana riɓa miya maka kamar dai wannan yana nuna karamci na Allah da bayi da iyaka. Karamci na Allah da bayi da iyaka, ta yi kai kayi wannan abun nan don ku amfana ku da kuke anguwan ne, amma ka duba ikon Allah, Allah da karamcinsa ya zo da tsuntsaye ya rubuta su zo su zunna a wannan bishiyan nan, su ci daga ‘ya'yan itatuwan nan, su je kuma su yadda abun da suka ci ɗin nan a jeji ya ƙara tsirowa kuma amfaninsa ta bika. shi ya sa mumini falala da karamcin Allah a gare sa da yawa yake manzo Allah da yake bayani akan wannan falalan ne yake yace idza mata al-abdu in qata amaluhu illa min salat yace sadaqatun jariya aw ilmun yantafi'u bihi an-nas aw waladun salihun yad'u la idan mumini ko kuma musulmi ya rasu aikinsa za ta yanke illa mai sala sai dai abu guda uku idan ya yi su yana can lahira amma aikinsa yana nan yana bunƙasa aikinsa yana nan yana karuwa aikinsa yana nan yana ci gaba me ake nufi da haka abin da ake nufi da haka ladan da yake samu bai yankewa ko da bayan ajalinsa shi ne menene manzo Allah ya ce sadakatun jariya sadaka jariya daga cikinsu ka shuka masallaci daga cikinsu ka yi bursasai na ruwa ka gina rijiyoyi daga cikinsu ka gina masallatai daga cikinsu ka ba da mene wannan duka yana cikin sadaka jariya daga cikinsu ka gina misali makaranta na karatu fi sabilillahi ana karatu wannan duk yana daga cikinsu sai ya ce a wa ilmun yantafi bihin nas ko kuma ka ba da wani ilimi da ko da bayanka ne ana amfani da shi yanzu mu duba wannan littafi da muke karantawa mai albarka littafi na al'imam nawawi radiyallahu anhu yau kusan shekaru ɗari nawa littafin nan yana nan ana amfani da shi kuma ana amfana da shi ana karatu da shi kuma ana karantarwa da shi ana koyo da shi kuma ana koyarwa da shi ana kuma wato faɗakar da mutane kan addini a gargaɗe su kuma a kira su a tunatar da su da wannan littafin an ce wannan littafi na riyadu salihina Allah ya mishi albarka inda an yi an taba'a shi wato an yi printin nashi da yawa an ce bayan alkur'ani mai girma babu littafi da aka taba'a shi da tarin yawa kamar littafin riyadu salihin wannan ba komi ba ne face karbuwa da Allah ya masa bai taba aure ba a rayuwarsa bai taba aure ba bai bar yara ba tunda bai taba aure ba amma ya bar littattafai kamar al-arba'un an-nawawiyya ya bar littattafai kamar al-askar ya bar littattafai kamar riyadu salihin ga sunan dai abubuwa kamar sharhu muslim duk wannan littattafansa ne al-imam an-nawawi Allah ya yi albarka cikin rayuwansa ba wai a wannan majalisin ba da ikon Allah a kyakkyawan zato da nake war haka za a samu wasu wasu wajaje da ake tunatarwa kuma ake muzakaran ɗaya daga cikin littattafansa wato kamar wani ikon Allah da albarka da Allah ya yi wa littattafansa babu zamani babu lokaci da ba a amfana da su in ka ce a yanzu haka wasu suna karantawa banda wannan majalisi da muke magana ba abun mamaki ba saboda me saboda karbuwa da Allah ya masa to wannan shine ilmun yantafi'u bihin nas akwai malamai da dawa da suka yi aiki kuma suka ba da gudunmawansu a cikin wannan ayyuka na addini zikira nasu ba ta bushe ba kuma koyaushe ana amfani da faɗakarwa nasu koyaushe ana amfani da abun da suke tafiya a kai kuma lalle lalle wannan zai amfane su ko da bayan ransu ne shine ilmin yantafiya bihin nas da ake magana a kai wato ilimi da mutane za su yi amfani da shi ko kuma suke amfani da shi sai ya ce awwaladun salihun yad'u la haka zalika yaro salihi ɗa salihi shi ma yana amfanar da wato iyaye a yayin da ko da ajali ya yi halinsa rai ya yi halinsa sun bar duniya addu'an sannan tana riskansu addu'an sannan tana ƙara musu daraja a lahira tana ƙara musu daraja a aljanna tana ƙara musu ɗaukaka da kusanci da ubangijinsu ta'ala tana ƙara musu yarda na Ubangijinsu ashe ɗa salihi da kuma tarbiya na gari ma yaro abu ne da zai amfane mu abu ne da lalle lalle labudda minhu abu ne da lalle lalle ya kamata a ajiye hankali a kai kada ka ce bani da aure ka roƙi Allah a sujada ka roƙi Allah bayan kowane sallah Allah ya maka irin wannan baiwa ta waladun salihun yad'u laka بعد مماتك يتي وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة وروياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه أشكي وانا رواية لا يغرس مسلم غرسا مسلمي بزي دسا أبو ba zai dasa wani ice ba, ko kuma ba zai dasa wani abu da zai tsira a yi amfani da shi ba, wala ya zira wa zar'an kuma ba zai shuka shuka da zai tsira da za yi amfani da shi ba. Fa ya kula minhu insanun wala dabbatun, wato mutum idan ya ci daga wannan, ko kuma dabba ta ci daga wannan, wala shay'un illa kanat lahu sadaqah wato ko kuma wani abu daban sawa'un tsusa ne ko tsuntsu ne ko kuma wani abu ne da ba sani ba ta yi akwai abin da ba mu sani ba hadi manzo Allah wala shay'un ba wai zai tsaya akan abin da mun sani ko tsuntsu ko kuma ya tsaya akan tsusa zai yi akwai wasu halittun Allah da ba ma ganin su da ido kuma akwai din kuma suna iya su yi amfani da abu kuma min haisu la nash'ur wannan duka yana iya faruwa saboda haka duk abin da ya taba abin da yake naka ne yayi amfani da shi ka sani ko baka sani ba amfaninsa sadaka ne gare ka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala qawluhu yazra'uhu ay yanqusuhu kuma wannan mun faɗe shi a baya kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya sharhanta sa anan to mutane masu sharhi sun ce an ce mutum in yayi gona ko ya dasa abu. To, anan ana iya kai da kuɗinka ka nemi wani ya nome maka gonar, da kuɗinka ka nemi wani ya dasa maka wannan. Sun ce, shin wannan wanda ya dasa, wato wanda aka yi hayansa ya dasa, ko kuma wanda yi hayansa, aka yi hayansa ya yi gonar, da shi ake, ko ko ana maganan wanda ya biya ni lalle lalle wanda ya biya shine mai gona amma kuma shi wanda ya dasa in shi ma yana da niyan yana da niyan wancan kuma yayi da zuciya daya kuma ya nemi shi ma Allah ya sanya shi cikin wannan falalan lalle karancin Allah ba za ta hana shi ya shiga cikin jerin wato waɗanda suka agaza kuma waɗanda suka yi aikin alheri kuma waɗanda za su ribantu da irin wannan sadakokin ba. Allah ya sanya mu daga cikin bayin Allah masu ribantuwa da falala nasa masu tarin yawa. Hadisi na ashirin cikin wannan babin ya ce, Kala arada banu salama, su waye ne banu salama? Banu salama, in ji Abdulbar, su ne kabila daga cikin kabiloli na al'ansar wanda suka karbi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin hijirarsa zuwa Madina, kuma ana nasabta su zuwa Salama bin Sa'ad al-Khazraj. Ana nasabta su zuwa wannan wato wannan shi ne kakansu. Wannan kabilan suna cikin Madina kuma ansarawa suke. Ya ce, Arada banu Salama an yantaƙilu قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله فقد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ji labarin banu salama da suke da gidajensu yana nesa daga masallaci sai suka yi yunkuri ko kuma suka yi kwaɗayi ko kuma suka yi burin su zo kusa da masallaci wato su bar wata irin nasu a ko da yaushe suna ganin abubuwa da ma'auni wato abun da Allah ya kasa mini na yi haƙuri da shi na tafi a kai. Haka Allah ya ƙaddara mini kuma wannan shi ne alheri shi ya sa Allah ya aje ni a kai. Ta wata fuska daban kuma abun da suke kai na alheri, na kasancewa suna nesa da masallaci, kuma abun da yake ɓoye da yake tattare da haka, su ba su sani ba sai da manzo ya fayyace musu. Manzo ya ce da su, da ya ji labarin suna so su tattara su bar gidajensu su koma dab da masallaci sai ya ce da su innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurba al-masjid na ji labarin cewa kuna so ku kaura ku zo kusa da masallaci ku zo dab da masallaci wato ku mallaki gidaje kusa da masallaci wato masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu na'am ya rasulullah qad aradna dhalika suka ce na'am i ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qad aradna dalik lalle mun so haka fa qala bani salama diyarakum tuktab atharukum sai yace da su bani salama diyarakum wato a yanayin ta a larabce bani salama diyarakum wato ya ku bani salama gidajenku ma'ananta ku lazanci gidajenku ku riki gidajenku ku tsaya a gidaje da Allah ya kaddara muku ya zaba muku ya ce tuktab atharukum wato tattakinku da za ku yi na gida daga gidajenku da yake nesa da masallaci kowane taku da za ku yi akwai ladan shi sadaka ce gare ku kowane taku da za ku yi daraja ce a aljanna sai ya ce min tuk diyarakum ya kara maimaita musu wato ilzamu diyarakum ku lazimci gidajenku da Allah ya kaddara muku ya zaba muku da yake nesa daga masallaci tuktab atarukum kowane taku da za ku yi daga gidajenku da yake nesa ga masallacin nan ana ba ku ladan alhamdulillah alhamdulillah aghfirullahu lana wa lakum alhamdulillah ku lazimci gidajenku da yake nesa daga masallaci kowane taku da za ku yi daga gidajenku da yake nesa daga masallacin nan wato ana ba ku lada akan haka akan kowane taku kuma ana daga darajanku a can aljanna abunda ba mu sani ba a rayuwa shine ba kowane abu bane da za ka ga wani yana kai kai ka yi wato ka yi ƙoƙarin ka ce lallai lallai sai na samu wannan abu ba haka ba ne ka gode wa Allah akan duk hali da kake ciki kuskure ne ka ga wani yana kan wani matsayi sai ka yi tunanin lallai sai kai ma ka samu wannan kuskure ne ka ga misali wani yana kan wani abu sai ka ce lallai lallai kai ma wato ka gode wa Allah mafarin tashinka shine godiyanka ma Allah akan hali da kake ciki domin bi shukri ziyada an ce da godiya kana samun godiya kana samun karuwa ko ba haka ba saboda haka kari da zaka samu shine ka yarda da kisma na Allah